أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم يا أمة مسوى الله مسوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم muna daren lahadi wadda ya dace da goma sha hudu ga watan ramadan hijiran shugaba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu da dari hudu da arba'in wanda ya dace da goma sha tara ga watan biyar watan mai mila ta rayuwa na biki sadan na Maryam shekaru dubu biyu da goma sha tara alhamdulillah mun sake dawo kan karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin sura ta bakwai daga bakara surat al'arab kuma akan wannan aya da malayin karanto aya ta goma sha bakwai muna roƙon Allah ba mu dacewa albarka da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ana biye da mu a karatun iya shi shaidan ya ce wa ubangiji ya gaya mishi gaba da gaba da aka udanna lahum siratal mustaqima ina fatan ba manta ba cewa lalle zai zauna akan hanya wanda zai ringa fatar da bayin Allah to Allah shi je ka amma banda bayina na gargari ba kai saka fatar su ba to shine fatar wanda zai ringa zai ringa jefa mutane wasu wasu a kuma kowane fanni da shine fannin ka zai fito maka ta wannan fanni din in fannin jihadi ne ce a zaka je ka kashe kanka kura a banza kana wannan da kanka ka zauna abin ka gida ka huta in an ce a kakulu ma a taimaki addinin Allah shi zai jefa wasu wajen kar a yi kar a yi to daga cikin abubuwan da ya gaya wa ubangiji bayan ya faɗi haka shine ke to zai zo al'umma ta hanyoyin da ba su yi zato ba to shi ne za a lissafa mana hanyoyin da shi ce ɗan zai zo wa ɗan adam to matsalin shine mu ɗan adam ɗin ba ma ganinsa to da muna ganinsa to lalle da wasu kan zai kwashi yan kallo ya ko shakka ba domin ba za su jale shi ba kuma matsalan ba za ka gan shi ba zai zo ne zai ba mu wannan wanda yake Allah riga ya hore masa sai ya yi abin da ya yi din har ga ya yi tasiri to muna roƙon Allah ya tsare mu albarka na Muhammadu a shugaban mu na zakirai ya iso gari man gari muna barka da zuwa Allah ya ƙara lafiya Maulamu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya yi kaya cikin wani kafin da na je a cikin yake bayanin cewa wani bawan Allah ya je ya yi karatu a wajen malamin sa kuma ya samu karatu mai yawa to sai zai koma gida sai shi malamin nasu sai ya masa rabiya irin tafiyar da na kafa to bayan sun bar gari aka sun bar yan gonaki aka sai ke tambayin shi amma yake karatu alhamdulillah ya samu gwargwaron iko Allah ya sanya maka albarka yanzu garin kunan kadabe wannan wanda yake batar da mutanen nan yana na garin kuwa iblis ya alaga jama'a yana na mai akal alaga jama'a ai ga bin sani yana na ne to yanzu idan zo maka wasuwasi ya za ka yi ya jefa maka wasuwasi duk da ya alƙawari la aqudan na laka siratal mustaqim to in ya jefa maka wasuwasi ya za ka yi sai ce sai mu kore shi yace in ya dawo ba yace sai mu kore shi in ya sake dawowa ba yace sai mu kore shi yace to bukatar sa ya biya ya shagaltar da kai wani abu da za ka yi muhimmi sai ka shagala ya zo ka kore shi ya zo ka kore shi ya zo ka kore shi za ka ɓata lokaci ba za ka yi abin da za ka yi ba ba na nuna maka wata kalma kwaya ɗaya wata idan ka faɗe ta Allah zai shiga tsakanin ku ba shi ne ce to gaya mun ce shi ne a ƙuzu billahi min shaitanir rajim duk lokacin da mutum ya zuwa ɗan nauyi a zuciyarsa wani wasuwasu ya fara shigan masa to ya yi ta'awizi to ba ka ba shi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana yin ta'awizi nan zai narke kamar yadda kyandur yake narke jama'a ku ga ikon Allah ya narke din amma kuma zai tashi eh saboda Allah ya riga alƙawarta masa ila yawmi yub'athuna to saboda haka ko ya narke zai tashi ko ya narke zai tashi a zamanin maulana rasulullah ya hadisin buhari da muslim wani mutum yana fada ko baki na kurba yana kallon sai manzo Allah ya ce sabon sa na san wata kalma inda ya faɗe ta wannan fushi ne yake ba zai sai wani sahabi ya ce ya rasulullah wata kalma ne man ya ce a'udhu billahi minash shaitanir sai ta shi tsalan zai je zame shi kai ai annabi ya ce akwai wata kalma da ka faɗa ba za ka ji wannan fushi ba ko ta kalma ce wannan zai gaya mishi a'udhu billahi sai faɗa sai ne mun cin yararsa to wannan idan sakon Allah ya wanda take shaytaniya ne to shaytan ka ce a ubu billahi qurra amma sakon Allah nauyi nauyi ne akwai shaytaniya akwai kuma nafsaniya nafsaniya ita ba ta karban ta awi sakon Allah ta da nafsu nafsu ne ta kawo shi an gina kalmar da kalmar nafsu nafsaniya to in nafsu ne ta kawo duk ta awizi kayi ka tsare ba abinda zai canza da ya kwarai da gaske shi wannan sai dai karbu da shi ko a yanke tsakaninka me yasa sahabul halwatu suke shiga halwa an shi ba yadda Allah ya annaba ba sai an shiga halwa saboda Allah ya tsarkake mutum su Allah kada ya suke kan to amma mu halittu ba haka ba mu shagulgula na duniya suna ɗauke mana hankali to sai an yanke tsakaninmu da duniya mu shiga halwa mu fuskanci Allah kulliya to sai mu samu yadda muke amma mutum ya samu fuskantar Allah kulliya bai da bukatar sai ya shiga halwa ya zauna babu to wannan in sakon Allah ne sakon Allah iri biyu ne akwai sakon Allah na saniya akwai kuma ainihin wato shaidaniya shaidaniya ita ce in kace a gurbin lamun jinarjin qurra amma nafsaniya sai dai a raba ka da wannan kwata-kwata shi ne magani a yanke wannan wannan abin da kake kafashi ko da ya ga za ka mutum a ɗaure shi ne to a yaka sun ba haka ba ba zai iya rabuwa saboda ita tana tsayawa da ta kama nafsu rai tsawo haka lalle kaza lalle kaza lalle kaza to wannan na nafsaniya ne tawizi baya maganin ta a sai dai ka rabu da wannan abin kwata-kwata amma shaidani aka na cewa rusu billahi min shaitan rajim to kun rabu to shi shaidan yin wannan shine al'amarin shi yake da sauki amma nafsu al'amarin da yana da wahala eh shi yasa ta fi wahalar magani akan shi shi yasa aka ce kar ka ringa fushi da wani abba na bare can wanda yana yake maka abu a kai fushi da kanka da kanka wato shi dan adam a rayuwarsa bai da abokin gaba fiye da kansa da kansa aka ja ce wani yana gaba da wani ba an yara rashin sani ne wannan ba abokin gaban ka ba abokin gaban ka shine wanda kake kwana da shi kake tashi da shi menene wannan shine ranka rai da yake tare da nafsin to ita ce abokiyar gaban da ba abokin gaba kamar to in ba mutum ya kokari ya horar da kansa nafsin nan an ladabtar da ita ba to al'amura ba za su tafi da kyau ba zamanin shehu usman bin fodiyo an ce yana darasi wani sai zo ya wuce da takalmi sai zuciyarsa ta raya masa Allah gafar ta malam ga ka babban malami ga nadi ga almajirai gaban ka kowa da nadi amma wannan kurin mashayi ya zo wuce gaban ka zuciyarsa sai tana raya masa haka sai ya tsayar da karatu wannan mutum har ya wuce sai ce a kira mishi shi aka kira shi da ya zo yana ɗan dubur Allah gafar ta malam ya ce a sai ya kwanta da baya sai ce zo ka taka kirjina nan ka taka kirjin kirjinsa ba ya taka kirjin a'a Allah gaba ta malam ya kawo haka shi ai nafsu din ne nafsu ne take jawo ba turko nafsu ne ta jawo haka wato ta raya masa yana karatu ya zo ya wuce da takalmi to shine yake ya dawo da takalmin ya taka kirjin saboda haka nafsu za ta fashe ma ta fashe to kaga wannan ladabdarwa ne irin nasu almajirai ba su zaba ganin haka ya ce labud da ba makawa sai dai ya taka girgin nasu to labdu sharrin labdu ne haka lamarin yake saboda haka Allah ya tsare mu da albarka annabi Muhammad da nafsu da shaitan din duk Allah ya raba mu da su albarka annabi Muhammad ah, muna wa kadadiman gari shi ma barka da zuwa saboda haka wannan ayat da mana ya karanto sai mu jiwa mu ga abin da ta kunsa shaitan ya ce thumma sannan la'atiyan nahu kun ga wannan lami lamul kasbi ne wallahi ubangiji ina zuwa musu sai na zo musu ya ce min bayani aidihim ta gaban zan zo ta gaba sai na fatar da su wa min halbihim kuma zan zo musu ta baya sai na fatar da su wa an aimanihim zan zo musu ta daman su yamin mufradi aiman jam'i ta daman su zan zo musu sai na fatar da su wa an shama'ilihim haka nan ta hagu zan zo musu sai na fatar da su kaga ya ambaci shi hagu gaba da baya dama da hauni yace zai zo zai fatar da mu to jama'a kuna jin iblis ba yace ga abin da zai yi to sai dai neman da dubin ubangiji lalle mu neman da dubin ubangiji Allah shi ga tsakanin mu da shi domin matsalan shi ne mu ba ma ganin shi amma shi yana ganin mu shi da kabilarsa amma mu ba ma iya ganin sa kuma kar ku manta shi wani darasi da muka gabatar mun ce shi shedan ya kwata na shi masarautarsa tana nan a Bamida Triangle can kasan America. Eh shi yasa shi dancin America yayi yawa saboda nan ne fadan Iblis eh nan ne ke tarewa ko ya tare a shi. To Allah ya tsare mu albarka da Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. To jama'a waɗannan jikoki da ya lissafa idan kuka duba cikin sawi qauluhu min baini aydihim wa min kalbihim ai min al-jihati allati atatu al-hujum minha tajibuhi wa tufiskoki allati wannan da ya atatu yana iya yiwuwa al-hujum ai tumbe min hada gare da wato a iya zuwa wa dan adam ta nan shi shedan zai iya zuwa dan adam ta wayannan wurare guda huɗu Allah ya hore masa waliyar jihatul arba'i sune jiha guda biyar wani zalika dan haka ne lam yazkur al-fawq wa tahat bai ambaci fauku ba sama bai ambaci kuma ta ƙasa ba to me yasa wa ammal fauku fali kaunihi lima yumkinuhu an yahula bainal abdi wa raham wa rahmatillah rabbih ta sama shi duk rama da Allah zai zazzaga wa dan adam wanda Allah ne zai maka to ta sama yake zubo da su sai zo su zuba kan mutum shi yasa hadisi manzo Allah ya tabbata rahama tana sauka kan abinci ta tsakiya za a ci abinci kar a ringa yage tsakiya a ringa ci ta gefe ana tabowa har a zuwa hatu da albarka to shi ce dan ya san haka to Allah da ya san rahama yana zuba ta wajen to bai ba shi dan dama ya zo wa mutum ta sama ba ba zai iya ba kuma ko ya nemi ya zo malaku za su bige shi ba za su kyale shi amma ta wannan jihohi hudu yana iya zuwa ɗaya kenan shine nan ya je فلكونه لما يمكنه أن يكون بين العبد وبين ربه كما قال ابن عباس كما عند عبد الله بن عباس يفعل في حديث مشهور وأما التحت أما كما تكركشي نما بيتي زي دو تكركشي با ميزا yace falikibrihi saboda girman kan iblis dama ba ce su buraye su jada ba to shi ne yace to in dai zo ta kasan wato sai ya tsugunan kenan abinda baya son yayi yayi saboda haka ba zai yi ba la yarla an ya tiya min zalika ba zai yarda ya zo ta wannan jiya din ba to sannan waya tsuru idiyanu zuwansa yana yawaita min amamin ta gaba wa halbin da baya waya sa abu bil yamin wal yasar kuma yana yin rauni ta bangaren dama da hagu li hirzil malaikati saboda mala'iku akwai hafazat marhuda anan da nan to yanda zai zo mutum ta dama ko ta hagu ya bata shi da sauƙi ana samun haka amma ba yawa inda ya fi yawa dai in ya zo ta gaba ko in ya zo ta baya shi ne abin da malam yake faɗa yawwa wata karar ba agogo mai hikimatar ukura sha shi malamai suna bato ta hikimar daban ba wannan ba li adami majihi min tahati saboda rashin zuwansa ta karkashi li kauni li ati min tahati dan mai zuwa daga karkashi inna ma yuridu al-izati yana nufi ne ya girgiza mutum ya bada tsoro wa huwa shi ko shedan abin da yake nufi in yana son ya fadda bawa yuridu talib yana so ya taro zuciyarsa lilgawiyati zuwa ga batan da yake neman ya kiraye shi to in yazo ya ba shi tsoro kaga ai ba zai saurare shi ba to shine sai ya kawata abin da yake na sako din sai kaga mutum ya fada shi yasa Maulana Rasulullahi yace an kewaye wuta da ababa kyawawa aka kewaye aljanna da abubuwan ki eh to wadda ya bi kwadayi to yanzu sai kaga ya fada wuta Allah ya tsari don girman zatinsa albarkan shugaba sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine abinda yake a cikin nan wal awwalu aqrabu amma zancen farkon nan shi yafi dai dacewa wa inna ma addal ila fil awwal al awwalain bi man bi man ibtidaiya to wannan kuma yana magana ne akan wani man da yazo a cikin karatun min kai min da yazo cewa an yi ibara da abubuwa guda biyu a cikin wannan wannan jumla umma la'atiyan nahu tace min to kunga min min min bayna aidihim tace wa min to kunga min min to biyu a wuri biyu min bayna aidihim wa min qalbihim to da aka je gaba da aka ce wa an wa an wa an aymanihim wa an shama'ilihim aka yi barori da wayannan abubuwa guda guda biyu shine ma da yake magana a kansu a cikin wannan abin nan abin da ya kawo haka su waɗannan akwai hafazatu hafazatun nan suna nan dama wannan na hagu idan iblis na zuwa ya gansu shi kanshi yakan yi wa kanshi ne ta dama zo ko ta hagu to sabanin in ta nan ne ko ta nan gaba ko ta baya to shi yasa ana samun sauki ta nan amma ta bangaren ne ba samun sauki wannan shine bambancin da zuwan wannan harufa wannan shi ke da tabbatar da qur'ani ba annabi ne ya kirkire shi yaushe har ya tsaya yi wannan tunanin durfafa na abubuwan mamaki na luga na arabiya da ma za samu to laraba kwararru ne a luga na arabiya kuma da ya zo san da ya musu ta'addi yake inda gaske ne ga Qur'anin ku zo da shi kai sura ɗaya ma aka ce ku zo da sura ɗaya har yanzu kusa haul arab sun kasa zuwa da da sura ɗaya aya ɗaya sun kasa zuwa saboda me saboda Qur'ani ba daga gare shi bane da kalma ɗaya ko wani balarabe kalma ɗaya tak ya zama ya musulunta eh ya zo ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu sai ya ce fasda'a bima tumar kurin abin da suke nan ba da sai ce kai ya watsar da kasuwanci kuma ya kawo shi ya watsar da kayan kasuwanci zai zo wajen maulana rasulun ya ce na zo ne musulun da hannunka me yasa ya ce wannan kalma wallahi dan adam ba zai iya faɗin shi ba saboda ma'anonin da fasda ta kunshi kuma wannan shine gaskiyar magana duk fasara sai dai aika ba shi ma'anoni amma haƙiƙanin fasda sai dai a larabci amma ba dai a wani yare ba to wannan yana nuna Qur'ani lalle daga Allah ne to jama'a Allah shi ga tsakanin mu da shi shekan albarkan manzon Allah to kun ji zai zo ta wannan jihohi ai min kulli jihati ta kowane jiha fa amnaquhum sai in hana su an sulukihi hade wa tabarkinka shedan yana gaya wa Allah zan zo muku tagawa ta baya ta dama ta hagu in hana su bin tabarkinka qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace wala yastati'u an yatiya min fawqihim bai da iko kuma ba zai iya ba ya zo ta sama liyan la ya hula dan kada ya tsare min al-abdi bainal abdi tsakanin bawa wa bainar rahmatillahi ta'ala da ramar ubangiji sai ya faɗa wa Allah kuma zan je in tabbatar da su wala tajidu aktsarahum shakirina ba za ka same su yawa yawan su masu gode maka ba sai dai su ringa maka kutilci mumini ne mu to kaga abin da shedan ya bada kukan gashi shine mutum baya gode wa Allah a cikin ni'imar da ya masa jama'a ku san Allah bar mutum kurun ma da lafiya babban arziki man wallahi sai ka je asibiti na je asibiti wani gaisuwa na ga wani mutum ko ko jama'a ya san ko ya gagare shi sha yana so ya sha amma ba hali in ba an zuba masa sai ka je nan makogoron yana sai ka je ga kofan sai ya yi wani amma mu za mu sha hankalin mu bance ba wani wahala ba komai shi gashi yana so ya sha amma ba hali kamar kun ga mun gashi Allah ya bar mu da lafiyar muna kinke waya shi yasa jama'a asalin abin da muke ɗauka muke kuka ba abu ne na kuka ba abun a gode wa Allah ne ba na shakawa ba ne mu gode wa Allah ne don haka gode wa Allah Allah zai kara mana to Allah ya taimake mu Allah ya wuce mana gaba ya ba mu dacewa albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma la atiyannahum sannan zan zo musu min bayna aidihim nan gaba gare su min kalbihim ta bayan su an aimanihim ta dama min halihim baya wa an aimanihim dama wa an shama'ilihim ta hagu zai zo musu wala tajidu aktsaruhum shakirin bala ka samu yawa yawan su masu godiya ubangiji ba ma'anan shakirina mu'minina ji imamu suyuti Allah kare ta gare shi sai ya ce قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين to Allah subhanahu wata'ala sai yace ba shi shi nan ya gaya wa Allah wayannan maganganun ba kala sai Allah ya ce ukhruj minha lalle lalle ka fita kai iblis ka fita daga aljanna ta in lamirin ha zai kama jannatu in kuma wanda suka ce daga sammai ne to fita daga sammai na maza'uma abin wato aibatawa bila hamzati an yi karatu da alhamza mazukuma amma akwai masu karanta mazumuman wannan karatu ne shazi mazukuman ne wato abin aibatawa au ko kuwa mamkutan abin wato kyara abin kyama wanda ake kyamansa ake kyaransa to ka fita to an kalli bangaren ubangiji an kalli bangaren a kaunu kenan bangaren kaunu mazukuma bangaren ubangiji madahura madahura me ma'anan madahura sai ce ayin mabu'adan abin nisantawa abin nisantawa anin rahmati daga rahama kaga shi dan ya tadi Allah ya nisanta shi daga rahama wannan shine dalilin ma da ake ce mishi arrajim abin kebewa abin nisantawa daga barin rahmar ubangiji sai Allah kuma ya ce to kai kayi naka ne kuma ganawa la wallahi wannan lamun kasami ne man tabi aka duk wanda ya bi ka minhum daga cikin su minan nasi na daga mutane sai ce to ya ije karatu sai ce wallamu lamun ne na la la man tabi aka lil ibtida'i lami ne na ibtida'i wato malaman tafsirin sirrin da liman sani wannan jumla laman tabi aka lamin nan na miyan wasu ka ce lamul ibtidai wasu kuma suka ce lamul qasami to shine nan imamu suyuti Allah ya kara yadda gare shi duk bangare biyu yayin magana kan yace allamu lil ibtidai na fara karatu ne wato in na fara karatu ne ashe da aka karanta ukhruj minha mazquman madahura akwai aya to daga kan walaman tabi'aka shi kuma jumla ne mai zaman kansa ya zama isti'inafi kenan aw ko kuwa shi wannan lami mudi'atun abin jinginawa ne a jingina shi ko ka ce mudi'atun ko ka ce muwaddi'atun duk yana karantuwa abin jinginawa ne lil qasmi karantuwa wato ashe shi wannan lamin na rantsuwa ne wallahi to kaga an yi magana biyu kenan wasu dauke shi ibtidaiya wasu dauke shi lamul qasim to ala ayi halin ko ma menene dai Allah ya ce duk wanda suka bi ka da su a duniya da kai kanka mai gidan nasu da duk waɗanda suka bi ka Allah ya ce wa huwa shi ubangiji la amla anna cewa shi la amla anna suka ce wato labari ne na mubtada da aka shafe shine wa huwa to sannan har yanzu kuma malamai suka ce da Allah zai ba da labarin ita wannan wutar jahannama nan ma zai kawo lamul kasami kamar da ya kawo a can farko laman tabi haka sai ce la amma asalin karatun amla'u amla'u zan cika amma zai ce la amla anna wallahi sai na cika jahannam wutar jahannam minkum da ku kai iblis da mabiyanka ajma'ina baki daya ai minka da zuriyatika kaji ko kai iblis da zuriyanka to ba zuriyarsa kadai ba Allah ya ce wa minan nasi hadda ma mutane kaga wato shi iblis yana da zuriya yana aihuwa to zuriyarsa ma sun tabe mutanen da suka bi shi ma sun tabe to sai ya shiga kuma nau'i na balaga ya ce to a cikin wannan karatu ta galibul haliri rinjayar da haliri ya tabbata alal ga'ibi a bisa ga'ibi ya tabbata fihi cikin wannan jumla eh an gabatar da an rinjayar da haliri akan ga'ibi da yake la'amla an najat min kum kum kamar ya ce min hum sai ce min kum aka gabar haliri kenan akan ga'ibi din to har yanzu kuma wa fil jumlati a cikin jumlan ma'anar jazai akwai ma'anar sakamako kun yi ko kun je kun yi abin da kuka yi za ku haɗu da ni wasu malaman kuma suka ce a shar'iyya ne ma maddin na shar'iyya ne da ce can laman tabi'aka to man din nan shar'iyya ne ai man tabi'aka duk wanda ya bi ka u'azzibuhu to wannan u'azzibuhu shine baya cikin karatu sai su ya kaddaro shi eh to ala ayi halin dai in mutum ya bi shaidan ya bi iblis to gaskiya ya dauki hanyar tabiwa muna roƙon Allah ya tsare mu dan alfaran maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai Allah ya ce me kuma ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ake imamu ma ya zo tun da sun mulkai ba sai mun abuwa imamu ta yi abuwa Allah ƙara lafiya Allah subhanahu wataala an gama wannan turkaniyan yanzu an zo kan wani matsala wanda ya shafi mu yan adam domin za mu magana ne akan baban shine baban mu adam Allah ƙara ya ja gare shi Allah bayan ya gama halittarsa zai shigar da shi aljanna wannan shigar da shi aljanna to shine Allah yake so zai yi masa magana ga Adam a cikin aljanna sai Allah ya ce wa ya Adam ya kai annabi Adam uskun zauna uskun zauna anta kai sai ce takidun takidi shi kalman anta takidi ne ana fahimta saboda akwai wani anta a wajen saboda duk lokacin da uskun ya zo dai lamiri na daure wannan to akwai lamiri mustakri a goyi uskun anta anta haka karafi to wannan na biyun shi takidi ne na farkon wanda ba a ganin shi goyayye ne yana wajen shi na shi ce lamiri mustakri uskun ijilis ikra izhab duk yana tare da lamirin anta anta ikra anta ijlis anta duk wannan yana tare da yawa ne ake ikra'u uskunu ushrubu jami to in haka zai ushrubu ko ikra'u za ce antum dan lamirin yanzu zai canja ba zai zama fardi ba zai zama jami mata ne kuma ce antum ne kuma ce antum a cikin gashi nan dai to wannan lamirin musulmanin shine aka yi takidin shi lillamir ga lamiri fi uskun wanda ya tabbata cikin uskun liyu kudafa don a yi ɗaɗabi alayya kansa uskun ka zauna an ta kai wazaujuka da matanka wace ce matan nashi ce hawa ita ce na na hawa Allah ƙara ja gare ta to ku duba mun cikin sawi da yace hawa me yace a wajen karkashin hawa me ya kawo yace sumiyar bizalika an ambace ta ne da suna hawa li'annaha khuliqat min hayy dan an halice ta daga mai rai ke zaki cire ta Hawwa wa huwa Adam shine annabi Adam wa zalika wancananka anna Adama dan shi annabi Adamu alaihi salamu lamma askana aljannata lokacin da ya zauna gidan aljanna mashadiha sai yana yawo cikin gidan aljanna mustawhishan shi kadai cikin dimuwa bai da wani abokin hira shi kadansa falan ma nama yayin da ya zauna ya bacci sai kuli kadde aka halitta min dalil kasir da kagashin hakarkarin sa gajere min shiqihil aisari daga tsagin jikinsa na hagu aka halitta masa mata liyaskuna ilaiha dan ya nitsu ya zauna tare da ita waya nasu biha ya ringa yin hira da ita falan mastai kaza yayin da ya farka wara'aha ya ganta mala ilaiha sai karkata zuwa gare ta faqalan lahul malaikatu malaiku suka ce da shi ya adam ya kai adam hatta tu adda maharaha sai ka ba da sadakinta qala faqala sai ya ce wa ma maharuha menene sadakinta faqalu sai suka ce salatu salawatin aw 20 salatin ala nabi sallallahu alaihi wasallam eh kai wa annabi salati ko kai wa annabi salati 20 to shine sadaki to jama'a kun ga wannan hikaya ne ingantacce wanda ya zo cikin hadisi a barajiku daban-daban amma shaidanun sai suka jefa shubuha cikin tarihi din cikin abin din to shine malam yake so ya amsa wannan shubuha menene wannan shubuhan a duk sauran masailu na fikihu malikiya ne ko shafiya ko hambaliya duk abin da zai zama sadaki to ya zama wani nau'i ne na dukiya na kuɗi wanda za a yi rike shi wannan sharaɗi ne sadaki bai zama haka ba bai zama sadaki ba to sai aka ce to shi adamu ya yi salati ga annabi to ya za a rike salatin annabi ai ba kuɗi ba ne saboda haka wannan aure bai inganta ba eh ai malam ka ji tsoron Allah ka ji tsoron shaidanin mutum ke auren bai inganta ba kuma wai duk wannan ana so wai a rushe martaba ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma ba zai rusu ba to shine nan shehin malamin da yake shi ma narkakke ne ne muhammadiyu da ya amsa musu tambayan su yake cewa in kulta idan aka faɗa inna sharɗal mahari an yakuna mutamawwalan lalle sharadin dukiya ya zamanto sharadin sadaki ya zamanto wani abu ne na nau'in dukiya wa haza laysa bi mutamawwalin wannan ba dukiyar bane ujiba sai a amsa ce bi anna haza sharda fi shar'i muhammadin a shari'a muhammadu ne cewa sai dukiya amma shari'an annabawan da suka wuce ko dangin kasa mu je don koyi ba yace zaki shi ke bare an yi salati na manzana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walam yakun fi shar'i adam wannan ba shari'an annabi adam ba wa ailan dada har yanzu al-amiru me ma umarnin wanda ya ba da umarnin ai huwa Allah shi ne Allah wa zai wa Allah jara wa huwa ya hukumu shi Allah shi yake yin hukunci la muaqiba li hukmihi babu jara a cikin hukuncin ubangiji wa ailan dada har yanzu min hatta iz rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin bantattun darajoji na annabi sallallahu alaihi wasallam an yuzawwija bila maharin asla annabi ya aure ba sadaki duk wanda ya gane ta ce zo mata ta ce magana ya kare an kare ba wajen an zauna an daura ba ba sai ya bada sadaki ba magana ya kare to falan ma kana huwal wasidatu fi zalika yayin da manzon Allah ya zama shine wasida tsakanin wancananka kudda sai aka lissafa ko aka kirga shi ka annahu huwal aqidu lahum kamar manzon Allah shine ma wanda ya kulla auren tsakanin Adamu da Nana Hawwa kuma shi ya kulla auren da yana nan aka yi alayhi salatu wassalam wa inna ma kana khususus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama domin hakika abin da ya kasance nake bantuwar salati ga maulana rasulullahi bi isharati ila ishara isharatu ishara ne ila annahu sallallahu alaihi wasallama cewa shi ma'aikin Allah huwa alwasitatul qudma shine wasita mafi girma fi kulli ni'matin cikin dukkan ni'ima wata lafi kulli ahadi ba ma wai adamu ba duk wata ni'ima da ta same ka manzon Allah shine wasida na wannan ni'ima hatta abi adam har uban shi annabi adam ma shi ma ya ciyo arzikin manzon Allah to al'amarin ubangiji ko ba hali a saba masa wa amara Allah adam bis sukuni Allah sai umarce annabi Adamu da zama fil jannati a gidan aljanna ila an faɗa kabla duhulin jannati tun bai shiga aljanna ba wato tun ina waje yawa haka wasu ka ce to fatuwar jihul fatujal hidawu sai aka fiskantar da zancen li hawa ga nana hawa bi itibari da lura ta'alluqi ilmin biha ilmin da ya rata da ita fa innaha haqiqa ita lam takun bata kasance kulli qarban halice ta in zaka wancanan ka lokacin ana fahimtar karatun masu wata idan ka haɗo ayoyin da wannan aya a dan a jumlan da za ta zo gaba Allah zai ce wala ta ƙaraba kun gani tasniya kai adam da nana wa kada ku zo kusa to amma a jumlan farko sai aka ce ya adamu uskun ba a ce uskuna ku biyu ku zauna ba me yasa aka yi haka abin da yasa adamu wasu malamai sun ce waken ya auku a wajen aljanna tun adamu bai shiga ciki ba wasu kuma suka ce a san da ya shiga ciki aka halinci kashin karkarin aka yi nanawar sannan abin ya guda kun ga dalilin kenan wato a kowanne kowanne akwai abin da yake shiryarwa in an ce a wajen ne to tun ba yi hawa ba domin dawowa wa cikin aljanna bai yi ta ba yi ta waje ba wanda suka ce kuma a cikin ne to sun dace da wayannan lamiran shi yasa a wancan aka yi hidaba da shi yanzu ai ga Adamu aljanna ko to zaka ce uskun anta kai da matan naka ku zauna an da zaujika to anan me yasa aka dayan jalaliri shi annabi Adam sai aka ce gaba ɗayan ragaman aure ɗin gurgun yana hannun namiji ne saboda haka daga an yi magana da namiji matan mata shigo to amma a lokacin da ba a yi aure ba kowa yana gabansa to kowa yana gaban kansa to shine wannan wala ta karfa hazi shi da raka shine wasu malamai suke ga wannan magana da wannan doka ya zo ne tun suna waje yayi domin ba haka ba da ba sai da za a yi al'amari ya zama to haka to ala ayi halin dai ga annabi adamu a cikin gidan aljanna da nana hawwa'u Allah ya ba mu albarkacin ta wato duka da matanka hawwa'u nana hawwa'u bil madda an karatu da madda aka ce hawwa an ja aljannata aljanna fa kula ubiyun nan ku ci min haisu shi ijma daga duk inda kuka ga dama kai annabi adamu da hawwa sun ji dadi an zuba su aljanna fa aka ce su ci daga duk abin da suka ga dama gidan aljanna kuma ba musu kaiki ba duk inda suka ga dama su yawata kuma duk abin da suka ga dama su ci amma ba ga doka guda daya wala taqraba kada ku kusanci hazihi shajarata wannan bishiya kar ku zo kusa da ita ma bare ku ci bil akalin da ci min daga gare ta to ita wannan bishiya wahiyar hindatu shine aka ce hinda ce wakilar karam wasu ka ce karamu ne wakilar tin wasu ka ce kaure ne wakilar balau wasu ka ce gwanda ne wakilar guturun wasu ka ce lemu ne a can cikin sawi kenan na karatu waɗannan ya sawi za ku ga to hindatu nan shine kama ce alkama alkama shine hinda eh kar su ci wannan bishiya na hinda to fata kuna idan har kuka sake kuka ci ku biyun ku sai ku zama mina zalimin daga masu rage wa kansu lada malaman mu haka suke kasarta azzalimin a hakkin annabawa ba su kiran annabawa azzalimai in ba su kira sukan yi wa annabawa ladabi rusuna za ce masu rage wa kansu lada kurum to annabi adamu din sai aka yi rashin dace an ci To nan a takaice in an fahimci yadda karafin yake ana magana ne a kan duniya guda biyu, alamar arwayi da alamar ashibari. Alamar arwayi yadda Allah ya tsara abin a zahiri a badini ma haka, yadda shi da abin a badini a zahiri ma haka. Allah ne wani nau'in halitta guda uku, guda uku nan ga su. Na farko bai da uwa bai da uba bai da wani akan bai da wani akan shi haka Allah shi bai da uwa bai da uba kun ka kawo ka ajiye sai ga annabi Adamu ce wane ne uwan shi babu wane ne uwarsa babu to Adamu an gane wannan to sai aka yi wani kuma wanda shi kuma yana da uba amma bai da uwa amma yana da uba halitta ne yana da uba amma ba uwa ce ta haife shi ba wa kenan Hawwa'u kashin hakarkarin Adamu aka yi aka aka halice ta aka cire aka halice ta Adamu shine ubanta kuma shine mijinta yi iko Allah yana da yawa to sai aka zo aka yi wani kuma shi yana da uwa bai da uba isa dan nan mara ruhul lahi shi yana da uwa amma bai da uba wannan a alamul ashbali alamul karsaba a alamul arwahi kuma Allah zai shirya wanda shi ma gaban shi ba komai bayan shi ba komai gurgudun can tagaryar tsaban tsagwaron muhammadiyya wanda allahu ke annabi muhammadu a wannan na na amina bin Allah ƙara ja gare ta da babanmu Abdullahi duk waɗannan a shari'ance ake faɗin haka amma ba su ba ba su ba Jibril ma da ya kire ne annabi sallallahu alaihi wasallam da shi dan kai tsaye ce ya ya Rasulullah na ga kamar na girme ka yace to kana da hujja to da wani hujjan ka dogara yace tauraruwa mai haske ta gabas bai fitowa shekara dubu saba'in da fada na ganta sau saba'in annabi ce ana zalika na jamu kwatar da ba tauraro gani haske na kace gani to wake maganan na na amina to ko na na abdullahi zaid na abdullahi gaba yake da su ya rasulullahi gaba yake da shi bai da uwa bai da uba hakika ne nurani hakika ne na haske kar kuma da hadisi ya tabbata da Allah ya dangi haske ce kun abdi muhammad kuma shi da kanta ya ce an halice shi da haske kuma qur'ani ya ce kar ja kun min allahi nur maulana rasulullahi ke to shi ne yake muqabilin adam a can dama yi wannan adamal ashbahi ne to ga adamal arwahi annabi muhammad shi ne adamal arwahi shi za a cikin sirrin yankuba ake nemo wani izini a wajen wanda suka fi wannan aiki za ka samu adamal arwaji adamal arwaji maulana rasulallah to akwai kuma wanda yake da uba amma ba uwa daga a hakika muhammadiya sai aka yi ishtiqaqi aka samu hakika ahmadiyya shi wa ahmad ya shigo to shi kenan shi kuma ubansa annabi muhammadu amma bai da uwa bai da uwa sai da uba. To, sai kuma ka sake yin ishtikaki na uku daga ainihin hakika Ahmadiyya sai ta haiko kuma hakika Bardaniya. Sai ga shehu Ibrahim ya bayyana ya yi. To, yadda mi Allah ya tsara haka, haka ya tsara haka a wannan. Wannan a zahiri, wannan a baɗi. To, shi yasa wani sa'in mutanen Allah ko arabai sukan yi magana da lissanul haƙƙi harshe na Ubangiji wani zan zai yi magana da harshe na Annabi Muhammad wani zan zai yi magana da harshe na shugaban waliye wani zan zai yi magana da harshe na Shehu Ibrahim waliye maganganun su juyi juyi ne to duk abin da suka faɗa an ga tsayi da hankalin ka sai ka gane daga wani halara suke wannan magana din amma sirrin gaba ɗaya abu ne Allahu duk wannan jujjuya wanda ake yi ma ce wani shi kaza wani to shi wani waye shi Allah shi ke nan a shi sirrin ma gaba ɗaya na Allah ne Allah ya ga dama ya arawa waɗanda ya ara musu ya zaɓe su kuma in ka yarda haka bi in ka ki Allah ba zai canja ba domin wasu suna da daurin kai ana wasu zai ga wani abu na shigo amma dai Allah ba zai canja ba to shi haka sha'anin ubangiji yake waɗanda Allah ya sa a nan duniya suka gane sirrin wayannan halara yanzu ka dauka kamar zamanin manzon Allah sun sabai jewa amma ka duba ka ga wasu sahabbai ya suka yi wajen mika rayuwar su gaba sai ga annabi dauki kamar sa'ad bin rabi a kissan yakin uhud me ba ai sa'ad bin rabi an masa rauni tsara tsara tsara suka suka suka suka sai ka ci ga mishi 80 da wani abu a jikinsa. Ko dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo karantar da al'umma ya karantar da sahabbai su gane wane ne shi yaya matsayinsa sai ce kai ku nemo man labarin sa'ad shi ya sanya da farin matsayi aka shiga zango ana leka ana leka sahabin da ya zo ya same shi yana numfashi daya daya daya daya yana tab da zai mutu jama'a rauni nawa jikin shi 80 da wani abu ba ma ba maganan wannan rauni yake yi ba da ya maganan wannan rauni ba sai annabi ne turo ne zuwa duba ta ce ga ina alhamdulillah da kyar sai ya turku ya ma yake jin magana yake cewa ga sako maza maza ka gaya wa sahabbai sama annabi kaf tun da ka abubakar har su wanda za su idan suka sake kaya kaya ya soki annabi in ba suna cikin halin irin halina ba wani irin hali ne nashi halin da ba zai iya motsa komai ba rauni a jikinsa tsamanin da wani abu ko ba su da kuduri sun sun je lahira wajen jihannama ko kaya ba jama'a kaya ba kaya in ya taba annabi ba su da kuduri kun ina kuma wannan da su nubi annabin ne ma gurin ana zuwa kashe shi aka zuwa ka kewaye gidan wani lallai ana zuwa kashe shi an zawo yan wanda uku aka kashe a yakin a yakin uku uku daya biyu uku hadda mijinta a cikin waɗanda aka kashe ya zama an mata gawa hudu gawa hudu sai ga tana tana zuwa tana zuwa shi wanda yake tafi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake ba da labu ai ya ji ya hankuri ai al'amari ga shi ga jaje wanda me wannan labari wanda me yake labari ni ina tambayan ka ya labarin Muhammadu ce a annabi lafiya lafiya tace bai na ba sai na gani eh sai na gani ka zo ka ce ga shi da sayyidina rasulullah to a bakin da aka ji kullu musibatin ba da ka jalalu a bakin da aka ji ta duk wani musiba inda kai ka kuta alhamdulillah to bayan nan ne sai ta juya tana dariya to ban labari ya aka yi dan nawa yi shahada ai yayi kaza ya ce jarumi ya sallama ran daga annabi ba dalla ba dalla tana yi tana dariya ba taba ganin haka ba sai a wajen aba annabi rayu sabai ne kuma suke wannan kuma su sabon nan inda sun ɗauki annabi kamar mu ne wallahi ba za su miƙa rayuwarsu ana karkashe su haka a banza ba amma da yadda sun ɗauki annabi mai girman daraja ne to gaba ɗaya rayuwar suke bayarwa gaba ɗaya ba su yin waiwai ku shi sa ɗan uwan musulmi annabi muhammadu mai girman daraja ne wanda ma suke faɗin wasu abubuwa kansa rashin sani yake kawo musu da sun sani su ma ba za su yi ba to Allah ba mu albarka da Muhammad Allah biya bukatun mu da albarka da Muhammad za mu kwana nan yanzu gobe kuma sai mu dauka daga inda muka ajiye insha Allah Allah ya samu dace albarka maki sallallahu ta'ala alaihi wasallam imamu gari ya zo shi ne zai shiga mana da addu'a akwai tambaya ne to na akwai tambaya sai mu amsa kuma sai abin insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam mai tambaya yana tambaya cewa yana jin bashi dubu ɗari wato ya biya bi bashi don a biya shi ba biya shi ba sai lokacin zakka ya zo da hali ya cire zakka ya bashi kuma ya tambaye shi biya shi bashi shi Eh a musulunci yana daga cikin mutane tabbas da Allah ya lissafa a yana iya bashi zakka in ya bashi zakka din kuma ya tambaye duk yana ga wannan musulunci ya yi da kuma ka taimake shi Allah ya saka da alkai da ya maka ba shi mai dan kauri kuma abinda malamai suka ba da fatawa kaga dubu ɗari kake bin sa to karka ba shi dubu ɗarin cif cif kana ba shi kace kuma ba ni a'a dubu ɗari da ashirin za ka ba shi kace to shi dubu ɗari ka ba ni ashirin kuma a ji a ci abinci wato ka ɗora wani abin da ya ji adadin kuɗinka a kan zakar da za ka yi aga su malamai suka ce Allah ba ma albarkacin
a kan wakan lawa ina son a fassara min wannan suna nazila
wai zababbe mutum da yake zababbe nabilu ko nabilatu duk wato zababbe ko zababbiya nazila nazila eh to nazila na zaira ne na sauka ne a ma'aunin fakir na sauka wato wanda aka soke ta a ko a menene wallahu ta'ala to amma dai ma'anar da ke da larabci sai wani ba ma da ba da sadaka yana bukatar addu'a da kan bukatun shi Allah biya bukatunsa liman duk zai hada zai mana addu'a jama'a muna muku godiya in Allah da jama'a gobe sai a zo mana da adadin abin da muka samu sai mu gaya wa jama'a adadin abin da aka samu kuma jama'a zance na biyu maroki malam Abdullahi mai wannan taimako na mace su biya ce ya zo kuma insha Allah yana tafi da yiwa ko gobe ya zo ko lokacin da Allah ya dama jama'an ya zo zai a yi ƙoƙari wayannan taimakon da yake da shi nan a ringa wato ƙoƙari a karba domin kun ga fama yadda ƙasan mu yake ba zama kana da wani ɗan guntun wani abin da ka tanada eh yana tafe da taimako daban-daban taimakon nan in za ka je ka nemo ne kuɗi da yawa za ka kai shi amma ga shi har gidan ka bai yake fiye da kai akwai wannan gurin da yake bayarwa ne la ya kuma yana da amfani ni wanda na fanta na kuma gaya mashi barko ya mishi mana ce aka ruka zawo na ci ba abinci da wannan kayan na da ya kalla ya mana wani wajen dubu talatin ya zo ba ni a kan ma na ce to alhamdulillah ai shi ne sa na masa ne ke zai zaki ba da wayo ba. So ina da amfani. Kuma da ma'aikata yadda ka san yake tafiya. Na ga muku sakon yanzu daga kafin wajen zaki biyu. Amma bai sauki bai ba. Saboda an yi ba lafiya. Ana matsalewa a harbin mutane. Kuma zai sa rayuwarsa cikin hadarin girma. kaga an kana da irin dan wannan kayan za ka yi wannan tafiya sai ka tsaura kayan kun Allah da ma akwai a cikin taimakon da yake bayarwa wani taimakon da ba za ma ka kula su ba to kaga irin wannan suna da kyau sannan majalisudiyar shi nan mun gwada da ainihin hayakin nan da yake zuwa mana shi yana da amfani sosai da Allah mutum ya yi ko ajewa a gida Allah da lafiya kuma ga wannan zabba da yake zuwa da su zabba ce wanda suna da inganci kwarai kwarai kwarai da gaske wajen yana yanci wani ya san mishi a tsara ai mutane sai mutane sai a rike ne wallahi tallahi ma inda ke tafiya a haɗa kayan sa wani waje zaga wa mutum sai su rufa ni ma yana so je masa kofi Allah mana taimako albarkar manzo Allah jama'a imamu zai mana addu'a kowa ya halarto da bukatunsa Allah ya samu zama lafiya amin